إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسله مبشرين ومنذرين وختم, بأش وختم بأشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومنارا للسالكين وحجة على الخلق أجمعين به أتم الله النعمة وبه كملت على الأمة المنة واستبانت معالم الملة وقامت به الحجة ووضحت به المحجة دعا إلى الله على بصيرة وجعل هذا نهجه ونهج أتباعه من بعده كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لقد أوضحت هذه الآية العظيمة أن رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم تتخلص بكلمة واحدة هي الدعوة وجعل الله تبارك وتعالى قول الداء أحسن قول يقوله العبد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين معاشر المسلمين لقد كان منحجه صلى الله عليه وسلم في دعوته أعظم منحج وأكمله وهديه فيها أتم هدي وأفضله أولى جانب التوحيد الله الاهتمام البالغ وتحلى بالرفق والصبر والأناة والحكمة فأثمرت دعوته رحمة بالأمة ودخولا لها في دين الله ورفعة لكلمة الله ومحبة وسلاما ووئاما بين عباد الله عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ويقول كذلك عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا يوم خيبر وأمره بالدعوة إلى الإسلام ثم قال فوالله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك خير لك من حمر النعم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يوم مسلمي بيان godiya ga Allah maɗaukaki da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kullum ina jan hankalinmu baki ɗaya mu kiyaye dokokin Allah mu aikata abin da Allah ya umarce mu mu nisanci abin da ya hana mu wannan shi ake kira da takawa da haka za mu samu rabauta a duniya kuma mu rabauta a lahira bayan haka ya ku ɗan uwa ku sani cewa Allah maɗaukaki ya aiko manzanninsa suna masu bushara suna masu gargaɗi da wannan kuma manzannin aikinsu shine kira zuwa ga Allah da manzan Allah Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam Allah ya cika manzanci ya cika annabci ya aiko shi da addini na gaskiya yana mai bushara in an bi wannan addini za a samu sakamako mai kyau a shiga aljanna yana mai gargadi in an bin wannan addini za a dawwama a wuta a lahira kuma ya yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da izinin Allah ɗin kuma Allah ya sanya shi ya zama shi fitila ce mai haskakawa Allah maɗaukaki ya sanya manzanmu sallallahu alaihi wa sallama ya zama rahama ce ga wannan al'umma rahama ce ga al'umma ma'ana ga wannan halitta baki ɗaya duk abin da Allah ya halicce shi to aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rahama ce ga wannan abun sawa'un mutum ne aljanne dabbobi ne dukkan halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwansa a matsayin manzo rahama ce ga dukkan halittar Allah kuma sannan abin koyi ne ga masu aiki duk wanda zai yi aiki to ya koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hanyar da yake bi salon da yake bi tafarkin da yake bi tsarin kuma da ya bi wajen kiran mutane zuwa ga wannan addini tsari ne da shi ne mafi girma mafi kamala kuma shiriyar da ya zo da ita ita ce mafi kammala ta fi kowace shiriya falala da ɗaukaka ya mai da hankali akan abautawa Allah shi kaɗai ya tsirar da mutane daga bautar gumaka bautar abubuwan da Allah ya halicce su ya mai da su zuwa ga su bautawa Allah shi kadai a 'yan shekaru kaɗan da ya rayu a duniya ya haƙaƙa wannan aiki kuma ya ci nasara a kansa sahabban da ya koya ma wannan aiki haka suka ɗora wannan aiki suka ci gaba har suka ci nasara wannan aiki nasa ya siffantu da matuƙar ilimi da matuƙar hikima da matuƙar haƙuri da matuƙar bi sannu-sannu da haƙuri da jan mutane a hankali da kuma matuƙar wato tausayi ga al'umma duk kuma mutumin da zai kira mutane zuwa ga addini wajibi ya siffantu da waɗannan al'amura ya zama yana kan gaskiya ba kan ɓata ba yana kan shiriya ba karkata ba ya zama yana da tausayi yana da haƙuri in ba shi da tausayi zai riƙa faɗa da mutane in ba shi da haƙuri za a cutar da shi har ya ji kamar ya fasa aikin wajibi kuma ya hikima wajibi ya zama ya tafi akan ilimi ya ku bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira yana gaya mana cewa duk mutumin da ya kira zuwa ga shiriya to yana da ladan wanda aka kira zuwa ga wannan shiriyar ba za a rage komai daga ladansa ba duk abin da ya samu duk wanda ya bi shi akan wannan shiriyar to yana da lada a kai ya kai bawan Allah yanzu ka kaddara kai ne ka fita ƙauyuka kana ilmantar da mutane kana karantar da su addini duk abin da suka koya daga alwala tsarki sallah duk ran da suka yi irin wannan aiki to akwai lada da Allah ya aje maka zai baka wannan aiki ne ya kai wannan samun lada ya bayin Allah ashe wajibi ne al'ummar mu a zamanin yanzu ta sake zage dantse wajen yada wannan addini da bin al'umma lungu da lungu ƙauye da ƙauye riga da riga a isar da wannan saƙo na Allah maɗaukaki akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tafarkin tausayi tafarkin jin kai tafarkin haɗin kai tafarkin tausayin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana cewa ko isar daga gare ni ko da aya ɗaya ce ko ilimin aya ɗaya Allah ya baka to tashi ka ilmantar da wani wannan abin da ka sani kar ka gota ka tafi ka faɗi abin da baka sani ba ka faɗi abin da ka sani ko aya ɗaya ce ya jama'a ku yi haƙuri ya jama'a ku yi sallah ya jama'a ku kyautata ma zamantakewa ya jama'a ku kyautata ma iyayenku ko wannan ka sani ka gaya wa mutane to za ka samu lada a kansa manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aikata ya aiki Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu zuwa Khaibar domin aikin da'awa ya ce da shi wallahi na rantse maka da Allah a ce Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya fi maka irin duk dukiya mai kima da za a iya baka a kowane zamani duk abin da kake ganin sa na wata dukiya mai kima to a ce ka shiryar da wani ko wani ya shiryu Allah ya shirye shi ta hanyar ka ta hanyar wa'azinka ta hanyar kyakkyawan halinka ta hanyar isar da saƙonka ya shiryu ya barbata ya koma ga shirya to ya fi a baka duk duniya ma baki ɗayanta Allah subhanahu ta'ala ya kimsa wannan tunani a zukatanmu to ya ku bayan Allah abinda na so in mu tattauna a yau a kansa saboda duk da lokaci ba zai ishe mu duka ba kowa yana sane da halin da wannan al'umma tamu take ciki musamman abin da yake ake ta yada shi a wannan kwanakin a kafofin sadarwa na mutane ko da ba hanyoyin sadarwa na rubuce-rubuce da talabijin da kuma karance-karance da rediyo da sauransu ba amma a tsakanin mutane kowa yana gani ta hanyar abin da ake kira hanyoyin sadarwa na zamani irin yadda wasu masu wani addinin daban suke shiga ko suke shigowa cikinmu a tsakaninmu a gidajenmu a rigagenmu a ƙauyukanmu saboda ɗan abin da za a bayar kyauta na abin duniya sabulun wanka da magani da za a sha daga malaria ko makamancinsa sai a samu al'umma al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna jirkicewa suna barin addinin musulunci suna komawa addinin kirista wannan abin ko ana faɗinsa da irin wannan siga ba don a tsorata mutane ba amma abin tsoro ne wajibi ne a tashi tsaye a haɗa kai da masu da'awa masu wa'azi masu ilmantarwa da shugabanni a shiga wannan aikin a koma kansa sakacin da aka yi a waɗannan kwanakin zan ce ba waɗannan shekarun ba da na san alhamdulillah shekarun baya ba can can baya ba an yi ayyuka masu kyau kuma an samu alheri na ilmantar da mutane da kuma musuluntar waɗanda ba musulmi ba akwai wanda dama can ba musulmi ba ne irin waɗannan cikin sauƙi ake bin su da kyautar abin duniya a janye su sai su bar addinin musulunci wasu kuma yanzu musulmi ne masu la ilaha illallah kai da masallaci ma a garinsu amma za a zo a ba su abin duniya su juye su bar addinin musulunci kuma ba wani abu ne ya ja haka ba ni a ganina ba magana ce ta talauci ba duk talaucin mutum in ya san Allah ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a bashi duniyan nan ba zai bar addinin Allah ba kada mutum ya kafa hujja da talauci talauci ne yayi yawa shi yasa kaza ban ce babu shi ba amma ba shi ne kawai sababi babban sababi barin mutane da jahilci in dai masu wa'azi za su zauna iya birni za su yi maganarsu iya rediyo da talabijin za su yi maganarsu ba za su shiga ƙauyuka ba to lalle wannan abin zai ci gaba kuma za a zub da hawaye za a yi nadama zaman lafiya zai karanta saboda mutum ne da yake zaune da kai la'alla ma dan uwa ne na jini an juya masa tunani ya koma wani addinin kuma a zamani yanzu addinin da ake sa su addini ne da a kullum ba wani abu ake koya musu ba illa gaba da musulmi kun ga ka wannan akwai security threat a cikinsa wato akwai barazana ta zaman lafiya don haka wajibi ne a haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe wajen ilmantar da mutane ba da wasa wannan abun ake yin sa wanda suka kintsa shi ba irin wannan zancen da nake yi shine ya haifar da shi ba a'a zama suka yi suka dirasa suka yi bincike suka fito da alƙaluma na irin al'ummar da muke ciki da irin halin da muke ciki da irin yanayinmu da mu'amalar mu sai da suka yi wannan bincike sannan suka fara wannan aiki amma tun da addini na Allah ne mu tashi mu yi iya abin da za mu yi abu da niyya mai kyau kuma akan hanya mai kyau a tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancantar ya samu ta goma shi da taimako daga Allah kuma insha Allahu Allah zai taimaka amma hakika in ba mu tashi mun bazama mun shiga ƙauyukan nan da ilmantarwa ba to lallai abin da za mu gani na takaici mai yawa ne zan ambata mana wasu kawai wato lambobin zan ambata insha Allahu da kalmomin ba da bayani mai tsawaitawa ba na matakan da ya waje ba a ɗauka domin maganin wannan lamari na farko wajibi ne a yi bincike a samar da masu bincike su bi lungunan nan su gano mana ta wace hanya su waye ne masu zuwa lungunan nan da suke maida ko maguzawa ko musulmi a maida su kiristanci a binciko mana hanyoyin da ake yin wannan abu menene yake haifar da haka irin ƙungiyoyin da sunayensu da masu yin aikin a yi wannan abin a rubuce na biyu masu aikin da'awa masu wa'azi kenan su himmatu su tashi su mai da hankali kan wannan ƙadiyya ɗin wannan ba ƙaramar ƙadiyya ba ce da za a barta ta wuce haka a tashi sosai a ilmantar da mutane samari a koya musu harkar da'awa da irin yadda za su tattauna akan wannan matsalar ba matsala ce ta kawai ka je ka jero ayoyi kai ta karantowa ba a'a matsala ce da za ka yi magana da mutane da hankali an fi an fi buƙatar basira da hikima ta magana da iya salo na jan hankali fiye da abin da ake buƙata na abin da ya shafi ilimi mai zurfi ta ɓangaren haddace ayoyi da hadisai a zauna dai a koyi wannan majalin na harkar da'awa ba da wasa ba na uku a yaɗa ilimi ingantacce ilimin tauhidi ilimin girman Allah ilimin sanin haƙƙin Allah a kan bayi cewa shi kaɗai ya wajaba kuma ya cancanta a bauta masa wajibi ne a ilmantar da mutane ko ina a shiga duk musulmi su san girman Allah a ko ina don haka a raba hannu wasu su shiga ƙauyukan musulmi a ilmantar da su haƙiƙanin musulunci fulani da suke kiwo a daji a samu hanyar da za a isa zuwa gare su mutanen ƙauyen da ba su da masallacin ba su da malaman ba su da mai karantar da su a yi ƙungiyar da ko wata jama'a ko wasu ɗaliban ilimi ko wasu malamai dai da za su tashi su rika shiga waɗannan su shiga wannan lungu wannan su shiga wannan lungu kowa ya tashi a yi wannan aikin abu na hudu a mai da hankali sosai wajen yaƙar ƙwaƙwalen samari da ake a zamanin yanzu ta hanyar shantakewa da jin daɗi da kalle-kallen banza domin wannan shine matakin farko da yake susuta ta dayyuni wato addini shi kansa addinin da ƙimarsa da darajarsa da muhimmancin da yake da shi a zuciya idan yaro ya saba da saban Allah aka nuna masa hanyar jin daɗi ita ce ya shantake abin da ya ga dama to ba zancen fa ya san addini kuma kowa ya iya miƙo masa hannu da ɗan wani taimako don ya canza addini ba wahala za a sha ba abu na biyar duk wani taimako da za a iya samu ta ɓangaren abin da ya shafi kiwon lafiya a taimaka shiga ƙauyuka ba su magani da kuma a riƙa yin karavan kamar da ake yi na da'awa da kuma taimakon mutane a ƙauyuka a kai musu magani wannan shi ma hanya ce ta da'awa abin da mutanen nan fa suke bukata wallahi a ƙauyukan nan ɗan kaɗan ne kamar da na ambata da su kuma nan da nan sai ka je hankalinsu don haka a tara ɗan kaɗan ɗin a je a raba ɗan kaɗan kuma ka ga sakamako babba wannan aikin an tashi insha Allah zai amfani a ilmantar da samari masu harka a intanet yadda za su mai da hankali kan harkar da'awa kira zuwa ga asalin addinin musulunci da yadda za su iya shiga ƙauyuka su ilmantar da mutane kuma a nuna musu irin hanyoyin da kiristoci suke bi wajen waɗannan al'amura da suke yi shi ma in an yi wannan zai amfani a kuma a samar da abu na shida irin pamphlet da makamantansu 'yan rubuce-rubuce ko da takardu ne da za a yaɗa wa mutane wajen hadarin wannan da'awa da ake ta kiristanci a tsakanin mutane a cikin gari ka same ta a asibiti ka same ta kuma a ƙauyuka duk ka same ta wajibi a wayar da kan mutane rediyoyi a yi amfani da su hanyoyin sadarwa iri-iri duka a yi amfani da su sannan kuma a yi ƙoƙari a riƙa kiran waɗanda suka ƙware a kan da'awar kirista wanda suka karanta bible suka karanta yadda ake tattaunawa da su a riƙa zama da su ana jin wato ko a ƙare su da hanyoyi su ma kuma su ƙarar da wasu ma'ana a riƙa taruka akan wannan lamari a mai da hankali a kansa sannan kuma a tsara wasu software program na, na wato computer da zai wayar da kan mutane da samari a makarantunmu sakandare da jami'o'i duka a bazama a faɗaka a san haɗarin wannan al'amarin yadda za a zo a yi maganinsu sannan kuma a mai da hankali kan sabon musulunta wanda suka musulunta a ƙauye ba kawai daga sun musulunta sai mu jawo mu juya baya mu dawo birni sai a basu ba mai karantar da su ba a'a in sun musulunta suna buƙatar kuma a koma a ci gaba da ilmantar da su ba iya kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah daga sun faɗe ta shikenan sai a ta'o a basu haka a'a a sa masu karantar da su sannan kuma lalle masu amfani da harkar kasuwanci da yada addinin kirista ta hanyar kasuwanci daga mutanen wasu ƙasashe ƙwarori ne da makamantansu da nan namu na gida da 'yan arewa musamman waɗanda suke amfani da harshen hausa duk a san waɗannan al'amura a gaida za a yi maganinsu sannan a ƙirƙiri santa-santa ta da'awa a ƙarfafe su wannan abin fa wallahi kamar da nake ambatawa ya uwa ba lamari ne na bar masu wa'azi su je su ta abinsu ba wajibi masu wa'azi su haɗa kai da masu unguwanni da dagatai da hakimai da sarakuna yadda wannan abu zai ci nasara gwamnatoci abin da shafi majalisar malamai ne hukumomin da suke kula da harkokin addini wannan wajibin su ne aikin su ne a tashi tsaye a ga an yi waɗannan al'amura daga ciki kuma samari a duk inda suke a makarantu musamman sakandare kai tun daga firamare a lura da cewa malaman da suke koya musu maimakon koya musu wasu abubuwan daban lalle ya zama cewa ilmantar da su akan haƙoƙin Allah ɗin nan da sanin Allah yana cikin abin da ba a yin wasa da shi tun daga matakin firamare zuwa juniya zuwa sakandare sannan kuma hanyoyin da mutane suke a zamani yanzu ana ta kiran mutane zuwa ga ba ruwanmu da addini ba ruwanmu da addini a wannan hanyar ita ma a yaƙe ta yaƙe ta da ilimi a yaƙe ta da hikima yadda zai zama an rage waɗannan abubuwa sannan kuma lalle a tunkara gaba ɗaya a sauka zuwa ga filin ba zama za a yi kawai a cikin gari ba kamar da na ambata a shiga ƙauyukan nan a ga manyan malaman su ma a ƙauye ana shiga ana ilmantarwa tare da su wannan zai haifar da na ƙasan su bi bayan su sannan a tada samari su koyi comparative religion abinda ake ce ba wato abinda ya shafi sanin sauran addinai a san meye wai ya ginu me addinin kirista ya kunsa har zai iya jan hankalin mutane addini ne da hankali ma baya karɓarsa ballantana har ya zo ya zama yana yaduwa a tsakanin mutane addini ne da aka gina shi akan abin da ba zai yiwu ka suranta shi ba a ce Allah yana da ɗa a ce annabi Isa Allah ne shi kansa wannan duk mai karanta alkur'ani ya san wannan ba haka bane amma wannan abun har ya zama abun wasa ya zama saboda rashin sanin asalin musulunci a cikin al'umma har ya zama cewa ana wasa da hankalinka ana wasa da hankalinmu irin wannan abin har ya samu kofa yana shiga ana tallansa cikin sauƙi kawai saboda an ba da taimakon abin duniya Allah tsare mu sannan kuma a riƙa yaɗa wa mutane ƙissoshin manya-manyan kiristoci da suka musulunta wani abu ne da ba a yawan gaya wa mutane waɗanda suke zama kirista daga cikin musulmi galibi talakawa ne jahilai ne masu buƙatar wani abu ne talauci ne la'alla sababin da aka yi amfani da shi aka ja su amma za ka ga waɗanda suke musulunta daga cikin kiristoci su kuma manya-manyan abinan farfesoshi ne manya-manyan fada a coci waɗanda suke da ilimin addinin kirista su ne za ka ga sun yi tunani mai kyau sun juya kuma sun bar addini yaushe za mu zauna yaƙi yana ta matsowa yana ta matsowa har sai ya murƙushe mu muna kwance muna bacci muna ta faɗa akan abin da ya shafi siyasa muna faɗa akan abin da ya shafi gona da fili da sauransu wanda wannan ya kamata ashe ba shi ne babban abin da muka sa a gabanmu ba ko da yana daga cikin abin da zai amfane mu to lalle wannan ya fi mana muhimmanci Allah taimake mu wajen fahimtarsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من روقنك ka ƙara ƙarfafa addinin musulunci Allah ka ƙarfafe shi a zukatanmu Allah ka sa mu ɗauke shi da muhimmanci Allah ka taimake mu wajen isar da shi zuwa ga waɗanda ba su san shi ba isar da shi zuwa ga waɗanda ma ba su karɓe shi ba isar da shi zuwa ga zukatansu domin ya amfane su ya amfane mu ya Allah ka tabbatar da mu a musulunci Allah ka ba mu jajircewa wajen taimakawa addinin nan da kuma wato yin abin da zai ɗaukaka shi Allah kai ne mai ɗaukaka kayanka amma ya Allah muna roƙonka ka sa mu zama sababin ɗaukakar addinin ya zama yunƙurinmu ka ba mu lada kuma akan abin da muke yi Allah ka shiryar da mu akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka taimaki wannan ƙasa ta mu ka ƙara ba ta zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali da buɗaɗar addinin musulunci a cikinta Allah ka taimaki shugabanninta akan aikata daidai da taimakon daidai da tsayawa akan daidai ya Allah mu kuma ka taimake mu akan san zaman lafiya da san alheri da taimakon junanmu da kuma dukkan abin da zai haɗa mana kai ya Allah muna roƙonka ka shiryar da samarinmu ka dawo da su kan tafarki mai kyau duk wanda ya karkace a cikinsu ya Allah ka dawo da shi kan hanya hanya taka hanyar musuluncinka hanyar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin